يجب أن تختار العالم السني السلفي الذي هو على الجادة لماذا نقول هذا؟ لأن من ذهب إلى مبتدئ ليتعلم فسرعان ما يكون مبتدئا إن لم تكن تحت الرعاية الإلهية الربانية نسأل الله السلامة والآفية العالم الذي كان عليه هو على ما عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم وإلا فمن الممكن أن يؤثر المعلم على المعلم انتبهوا من الممكن أن يؤثر المعلم على المعلم بالكسرة والفتحة المعلم هو الذي يعلم والمعلم هو الطالب بالفتحة إذا إذا ذهب المعلم ليتعلم عند المعلم والمعلم بدعي قد أقول قد يتأثر المعلم بالمعلم هذه قاعدة مضطردة وهي موجودة واقعيا في حياتنا اليومية صباحية المسائية إذا كان المعلم منحرف أقديا وسلوكيا والأمر هنا كما قال العلامة بن خلدون التونسي رحمة الله عليه في كتابه العظيم مقدمة قال إن المغلوب استمعوا يتأثر بالغالب كلام رصين وكلام حقيقي أي غالبا إن المغلوب يتأثر غالبا بالغالب معنى هذا الكلام إذا كان هناك رجل تغلب عليه تراه يتأثر بالذي تغلب عليه هذه قاعدة لذلك ينبغي أن يتأثر بالعلماء الربانيين المتقين السنيين ويستشير في ذلك أولي الخبرة والدراية من أهل البلد والمحلة لأنهم أهل الخبر بالعلماء المحليين والمط والمط والوطنيين كمن والإقليميين قل شئت حتى الدول الدوليين إذا جاء الإنسان يريد أن يتعلم مثلا بكانو بحي من أحيائها أول شيء يستشير ويسأل ويستفسر ويستبصر ما شأن الفلان العلان أريد أن أتعلم منه ما حاله حتى تكون على حال محيط به لتبدأ وقلبك مطمئن وأنت مرتاح البال غير قلق هذا أمر مهم هو الثاني أما الأدب الثالث لابد لكل من أراد التعلم أن يكون متحليا بالصبر الصبر على مشقة طلب العلم ومضايقاته يقول من قال تمنيت أن تمصي فقيها مناظرا بغير أناء فالجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملتها فالعلم كيف يكون تمنيت أن تمصي فقيها مناظرا بغير عناء فالجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملتها فالعلم كيف يكون الله أكبر ولا بد لكل طالب علم أن يكون صبورا تتحمل المشقة تقطع القياف والمفاوز من كانوا إلى أي مكان في أقصى الأماكن في الدنيا جئت لماذا تتعلم أصحاب طلب المال يذهبون إلى كل الأماكن جمعا للمال أصحاب السياسة يذهبون إلى كل صقع في حملاتهم السياسية يتثرثرون ويتشدقون بأقوال ببغائية في كثير من الأحوال فلماذا أنت لا تتحمل المشاق في سبيل طلب العلم النافع رابعا لابد من عدم استئجال النتيجة أي لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل ويقول أو يرى نفسه أنه حان له أن يكون هو المفتي وهو الإمام وهو كيت وكيت يا أخي الكريم لا تتعلم لتكون أي شيء تعلم لله فالله هو الذي يبرزك إذا شاء أما أن تتعلم لتكون مفتي لتكون قاضي يا حبيبي كأنك طلبت لتكون غنيا أخلص النية إذا كتب الله لك الرفعة والله ستكون لك إن لم تكتب لك لا تكون ولن تكون الأمر كلها بيد الله رب العالمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة إذا من الأدب ألا يتعجل الطالب حتى يكون فلان ليكون علان يكون العلامة الشامخ النحرير الذي يجب للناس أن يقبلوا كلامه حتى ولو كان بغير دليل هذا نوع من الجنون الناس تعلموا يريدون منك الدليل والحجة الناس علموا أهمية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين خامسا لابد لكل طالب علم أن يتصف بشيء نسميه بالاكتفاء الذاتي لابد أن يكون مكتفيا ذاتيا عن طريق الاحتراف والمهن حتى يستغني عن الناس بغير تكبر وتغطرس وتجبر وعنجهية لا يعني يجب للطالب أن يكون محترفا متكسبا حتى يعيش وهو يتكسب لا أن يكون كلا على مولاه هذا أمر واجب لماذا؟ لأن هذا يعطيه اطمئنانا في قلبه وإن كان واجبا على الناس تحمل مسؤولية حياة علمائهم ليت الناس كانوا على هذا المنوال سادسا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم التواضع لا أن يكون متكبرا تكون متواضعا إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي أمر مهم لابد أن يكون ذا أمانة إن طالب العلم يعطيه الناس أمانة لأموالهم ولشرفهم إلى غير ذلك ثم إنه ما يلبث أن يكون واقعا في الأمانة يكون غدارا خداعا غير مؤتمن هذا لا يصلح أن يكون طالبا للعلم النافع وأن يكون رجلا يكثر من النوافل يتنفل صيام كل الاثنين والخميس قيام الليل تلاوة القرآن الكريم مع التدبر الصدقة التطوعية دواليك دواليك أن يكون متميزا على بعض الناس العاديين هذا أمر مطلوب لدى كل طالب العلم حتى قال بعض الناس أن يكون متأفف في الأكل يقول الإمام السهنون المغربي لا يصلح العلم لأي طالب علم الذي إذا أكل لا يترك الطعام حتى يشبع يا سبحان الله أما اليوم نأكل ملء بطوننا ونشرب ثم ننام وصهنون يقول ما يقول لا يصلح العلم لأي طالب علم الذي إذا أكل لا يترك الطعام حتى إذا امتلأ بطنه الله أكبر نسأل الله السلامة والعافية وكذلك يجب عليه التحري في أكل الحلال وترك الحرام وأن يكون حسن المعاملة مع الناس وأن يكون يحتمل أذاهم صابئا لابد أن يكون داعيا إلى وحدة الأمة لا إلى الفرقة والتقاطع والتشرذم ثامنا من محاسن دعوة طالب العلم أن يتقن أن يتقن اللغة الصائدة في مكانه كيف يدعو الرجل الحوسوي يدعونا إلى الإسلام بلغة الحوسة وهو لا يفهمها كيف غير ممكن إذا كنت في أوساط الحوسويين تكلم بلغتنا حتى نفهم إذا كنت بين أوساط الكنوري تكلم بالكنوري مثلا فلاتة فلاتية إبو إبوية وهكذا دواليك ثم إنه من الأمور المهمة أن يتقن اللغة الرسمية في الدولة كالإنجليزية مثلا بنيجيريا وبغانا وبسراليون وبليبيريا واللغة الفرنسية في الدول الفرنكفونية بنين توغو دواليك وهكذا لأنها اللغة الصائدة هي اللغة الرسمية إذا تريد أن تكون الدعوة صائدة لابد من إتقان هذه اللغات التي أسميها لغيات لكنها أصبحت ما أصبحت إذا كان رسمية إلى غير ذلك من الآداب الكثيرة التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا والله تعالى ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويبارك في أقولنا وأهوالنا وأن يرزقنا الإخلاص في كل ما نعمله ونتكلم فيه وأن يرزقنا حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه استغفروا الله ربكم إنه هو الغفور الرحيم وصلوا وسلموا على النبي المختار بتقى الله ما أبوتشن نئمومي gwaba masu yawa kuma mayalwata wanda shine ganin damansa yakan yi abu saboda falala ne ba dole babu dole akan Allah ta hanyar mutunta wanda ya ga dama Allah ka mutunta mu ya rabbal alamin ya bada kyaututtuka masu dukan tunani Allah ka bamu kuma in ka bamu mu gode maka ya rabbal alamin to muna godiya ga wannan sarki da ke da wannan hali da wannan sifa jalla jalaluhu shine wanda ya bayyana wa bayinsa muminai abubuwa da ya ce kaza halal ne ku yi riko da su kaza haramun na hana ku nisance su Allah kaɗai ke da ikon halattawa da haramtawa duk wanda ya ce na halatta na haramta sai mu ce a baka da wannan ikon ka shigo gona ba taka ba to yi kokari ka tuba kisa kuskure ne ka ce akwai wata doka sama take da ainihin littafin Allah muna gode masa a cikin kowane irin hali da yanayi godiya irin ta aiki mai gwabi tasa ce yabo mara iyaka nashi ne alkhairansa sun gwaɓaɓa sun yawaita ba sa lasabtuwa tsira da aminci su ƙara tabbata ga annabi muhammadu aikakke a matsayin rahama ga dukkanin halitta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shugaban halittar farko da halittar tsakiya da halittar ƙarshe baka samu mutum da Allah ya mutunta irin manzan Allah ba Allah ya ƙara masa aminci da sauran 'yan uwansa annabawa da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam hujjar Allah ne akan halitta hujja dan ba dama ka je lara ka ce ba aiko manzo ba an aiko shi saboda hujja ne ta Ubangiji akan dukkanin halitta. To Allah ka sa wannan hujja ta amfane mu ba ta zama akan mu ba. Allah ya ƙara yarda akan limamanmu shugabanninmu musamman babban siddiqi Abu Bakr siddiq da Umar al-Faruq wanda da shi Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakuwa daban tsaba daban zare daban abawa daban alfaruk da Uthman ma'abocin haske guda biyu da Aliyu zaki mai hargagin hari kan makiya Allah baban Hassan da Hussein Sayyidina Ali da dukkanin sahabban nan da suka samu halattun yakin Badar da dukkanin su ma gaba daya da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ran tashin alkiyama Allahumma amin ba haka ƴan uwa masu girma hudu ba ta a yau ɓarayi biyu ke gare ta ɓarayi na farko ta yi magana ne kan matsala da wani uwa ya tambaya sai na ga muhimmancin ba da amsan tambayar ya zama wani ɓangare na hudubar ɗaya ɓangaren kuma ya shafi ladubba ne na neman ilimi Allah tabaraka wa ta'ala bai bar mu ba sai da ya fayyace mana komai kaza halal ne kaza haram ne kamar da bayani ya gabata sai tambaya ta zo malam ko ya halatta cin naman biri dan anan muna ta kai kawo ne a kai to amsa kan wannan cin naman biri baya halatta dalili yana daga cikin dabbobi mamsukhai malamai suka ce wata jama'a ce aka shafe suka zama birrai ashe shi biri wani simbol ne ramzi ne na fishin Allah kan wasu al'umma tare da mai laifin biri ai bayan bawan halittar Allah ne ito amma Allah ya aje shi a matsayin ainihin a alamta maka wasu da aka ce da su kuno qiradatan khasi'in ku zama birrai kaskantattu to daga wannan mahanga mutane malamai ke ce to wanda ainihin asalin su halitta ce da aka la'ance su kuma in ka aje wannan ba mu samu nassi da halatta cin sa ba kuma al'ummar da suka fi kowace al'umma daraja annabi sallallahu da sahabbansa ba a samu ɗaya ya taɓa yanka biri ya ci ba to kai naka duk ka cinye naman duniya ne da sai ka ci biri biri saboda haka wannan ita ce maganar har suke cewa ga nassin maganarsu biricinsa haramun ne bisa ittifakin malamai ko da an samu wasu muryoyi na cewa a iya ci murya ce da ba ta da dalili ba a waigawa zuwa gare ta magana mai hujja kake saurare wanda babu kuma barinta ake a gamsar da mai ka dawo zuwa ga daidai sai suka ce bisa ittifaki na farko yana daga cikin asiba asiba dabbobi da ke kai farauta farmaki su ne asiba an riskar da biri a ajinsu kuraye da zakoki saboda fiƙoƙi da kuma farata makhalib shi sa cin zaki haramun ne misali haka cita da irin su damisa kenan masu cewa ai naman man zaki na maganin sanyin kashi baya halatta ka shafa man zaki a jikinka saboda idan dabba ta haramta cinta to manta ma haka yi hukuncin sai ke misali saboda haka dangane da amsa wannan tambayar wato haramcin cin biri saboda wannan yana daga cikin asiba kuma sannan kamar da muka faɗa dabba ce mamsuha da aka shafe wasu aka wanzar da su a matsayin alamar fishin Allah akan su a'udhu billah la ka tsare mu da fishin kai Allah kuma tana daga cikin dabbobi al-khaba'ith duk dabba da ke amsa sunan khaba'ith to karkace wasu su dinga tambaya mala a iya cin kuda a iya cin kwado a wai jama'a me muke nema ne jama'a me kawo kuda cikin wannan labari ko me ke me ke ga kuda bare romin kuda saboda Allah ka so kana magana ayacin kuda a'udhu billah ayacin maciji to waɗannan abubuwa ƙa'idar ita ce duk dabba inda tana amsa sunan khaba'ith barin ta ake to musamman dai kan biri da magana a kansa take sannan kuma babban malami ibnu qudam al-maqdisi fitaccen malamin na fiqhul hanbali yana cewa ba a halatta cin naman biri sayyidina umar ya kyamace shi kyamata mai girman gaske to kaji daga sahabbai kenan haka ata'u haka malam mujahidu malamai na cewa in tafsiri ya zo maka daga mujahid a sha fatiha a tashi ka samu tafsiri ya ce domin na zo na gaban ɗan abbas hasso uku ina soke ƙur'ani daga farko zuwa farko ya ce kowace aya sai na tsaye da shi in ce algafa ta malamai allah ke nufi shi da ka na ɗauko daga asali ne da aka suka ce idza ja aka tafsirun an mujahidin fa hasbuka bihi tafsira to yana cikin malaman da suka kyamaci cin naman biri haka da imam makhul shami da al-hasan al-basri sannan kuma sayar da shi baya halatta babban malami ibnu abdul barri annamiri malami yankin andalus wanda suka ce ba a samu malami da ya sharhin muwatta sharhi game mai irinsa ba ba maliki ne Allah ji kansa ya ce ainihin ban san wani saɓani tsakanin malamai ba akwai consensus yani akwai haɗuwar ra'ayi tsakanin malamai kwata cewa cin naman ainihin biri baya halatta ba a ci ba a sayar da shi kuma an rawaito daga imamu sha'abi babban malamin nan bari ku ji da ya yi aure bayan shekara ashirin aka ce malam ya iyali ya ce wallahi cikin shekara ashirin ban taɓa gitta kara ta ƙetare ba sha bikin shi ne kuma ke cewa ka kiyaye sharrin mutane in za ka yi alkhairi casa'in da tara sai su rufe ido kuskure ɗaya sai su yaɗa saboda mugunta da shari da ke cikin zukatansu Allah ka tsare mu da irinsu ashabi kenan shine kuma yake cewa da matata ta zo ɗaki na kalle ta sai naga an ba ta rabin kyau na je kusa ta ce gafata malam tsaya tukun gaya min duk abin da Allah baya so in kiyaye dan na zo zaman ibada ne kaji matan da suka wuce wannan wani maudu'i ne amma saboda munasaba to imamu sha'abi din nan an rawaito hadisi daga wurinsa ya ce sallallahu annabi ya hana cin naman biri to wannan shine barayi na farko na wannan khutuba din amma ɗaya barayin yan uwa masu girma wato magana ce domin duk wannan bayani aina ilimi ne to ilimin nan ya ake samun shi sai na ambaci wasu daga cikin ka'idodi kamar guda takwas da ta kamata mu ɗaliban ilimi almajirai mu sifatu da su don kasawa mu ta yawa rikici tsakanin musulmi ya yawa kowa da 'yan akara makallahun shi kowa da masallacinsa kowa da 'yan algafata malam ɗinsa misali ba laifi ba ne addini ya yaɗu amma a samu shugabanci ƙwaya ɗaya mana kowa na jin shugaba ne shi kai ma shugaba ne hasbunallahu wa ni'mal wakil to daga cikin abin da ya kamata ga dukkanin ɗalibin ilimi gyaran niyya ikhlasun niyya ma'ana duk wanda ya nemi ilimi don a ce mishi malin to ya hasara Allah karka kuskura ka nemi don a ce da kai malin ko don a baka matsayi bari in koya ko an an liman come on wannan bata lokaci kake yi ai shi ilimi inda gaske kai to shi ke fito da kai ba komai ba tsaya kai don Allah sai Allah ya ɗaga karbi dan ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja da ilimi Allah ke daga bayi ba da wani shirme ba to karka yadda ka ne da ce da kai malam don Allah zo ka yi fatawa sam sa Allah zuciyarka Allah ga dan shi ka nema ba sai qur'ani ba ko ilimin boko ne wanda yawanci ana nema ne kawai saboda neman abinci ka tsarkake niyya wallahi in ka je ka karanta economics ko ICT alal misali dan Allah sai zama kamar ka koyo Qur'ani ne gashi dai ka nema saboda ka samu kwalin neman aiki ne ita amma niyya ta yi kyau to wannan babban abu ne in za ka tsarkake niyya akan wani abu to zai fi dacewa niyya ta yi kyau a cikin neman ilimin addini Allah ka gyara niyoyinmu musamman 'yan uwa almajirai mu kiyaye wannan karka nema don a ce da kewa ne ko don ka zamanto mai yawan jayayya yawan musu kan ka ce ayanin na bashi hadisai na gama da shi to ka tashi daga aiki wallahi kada Allah ya ga wannan ita ce niyyarka har ma an ce in ma kana da hujjar wani lokaci ka kora da hujjar kawai kai Allah ya bayyana gaskiya ta hannunka ba sai ta hannuna ba wannan muhimmi ne yana daga cikin ciwon da ke damun mu musamman almajirai a yau son a sani to Allah ya gyara niyoyinmu wannan na farko kenan na biyu daga cikin ladubba na ainihin neman ilimi kyautata zaɓo malami shi ma muhimmin abu ne misali in ka zo gari neman ilimi yana da kyau ka binciki malaman da za ka nemi ilimi a wurinsu don suka ce karka faɗa a hannun mugun malami baduniyi mai tallata bid'arsa sai a waye gari sai ka tasirantu da shi don yau in ya ga maka baka ɗauka ba gobe baka yi sa'a ba sai buɗe ma ƙofar ɓanna kai baka sani ba to ai malam ne ya ka iya kuma babban malami ibn khaldun yana cewa yawanci shi mutum yakan tasirantu da jagoransa musamman wanda ya rinjaye shi kaga da turawa suka rinjaye mu sai muka tasirantu da muna son mu iya turanci muna son mu koye su burgewa a bi hanyar su ita ce wancan magana ɗin to zaɓen malami abu ne muhimmi da haka in ka zo gari ka tambayi 'yan gari da Allah zan je neman karatu a gun malam wane me kace game da shi eh aqidarsa mai kyau ce uslubin suna da kyau zaka karu abu ne muhimmi a wani almajiri ne iri na kada ka je ya maka kabu kabu a karatu misali ya zamanto ya san abin da yake yi sannan gwargwadon hali yana kamanta gaya mutane hakikanin sunna ba tallatawa mutane darajarsa ko matsayinsa ba wannan muhimmi ne kwarai ga almajiran ilimi da kowa da kowa ya kiyaye haka Allah ka samu dace sannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye wajen fagen neman ilimi haƙuri walla idan mutum ya haƙuri kan neman kuɗi to ka yi haƙuri wajen neman ilimi shafi ma cancanta don magabata sun yi haƙuri wajen neman karatu ɗai sai tafiyan wajen sati wata guda a ƙasa akan hadisi kwaya ɗaya yau fa masha Allah babban malami ashanqiti Allah ya rahamshe shi wanda ƙarshe ya ja zauna ne a Madina mutum Mauritania ne lokacin zuwan sa Madina ya bi ta Kano shekaru aro aro yake gaya ma almajirai wataran a Madina yace kun gani an yi lokacin da in zan yi nazari sai na kulla fatila fatila ita ce fitila bahaushe ne ya ɗauko ai larabci ne asali zan kunna fatila irin na a ci balbal ido ya yi ta ruwa ya ce amma ku yanzu kuwa masha Allah ga ku da kaharaba mene ne kaharaba lantarki ta ce na sha wannan wahala ɗayansu zai fita neman ilimi ya ce ina jiran malan ya fito to saboda ban ci abinci ba sai in sau kifi ɗanye in gasa in ci kafin a fara darasi kafin na gasa kifin an fara haddafana san ci kifin ɗanye don kan rasa wato session ɗaya na majalisin. To, ba za mu yi kamansu ba, amma za mu kamanta. Haƙuri kan neman ilimi abu ne muhimmin gaske, Allah ka ba mu wannan haƙuri. Da haka ne yake cewa, burinka ka zama malami ko, mai nazari, ba tare da shan wahala ba, kai amma ka zo da hauka buhu-buhu, fanni-fanni. Kalli neman kuɗi wahala kake sha, ka jure, da kaka ilimi ko zai kasance na hudu karka yi gaggawa sai na zama wani dare guda in ka kalli kanka ba lokaci guda ka girma ba karka isti'jal yau nake so in haddace hadisi dubu yau in zama malami mufti kaza kaza karka kawo wannan yana da alaka da ainihin adabi na farko karka yi gaggawa kai dai kai gaggawan sayan littafi gaggawan zuwa majalisin karatu gaggawan yi don Allah kada yadda kuma ka nuna kanka ma sai inda ya zama dole da akwai inda za ka je kuma dole sai ka bayyana kan naka ko ai addini banna kuma Allah zai kama ka Allah ya kiyaye wannan muhimmi ne kwarai da gaske daga cikin abubuwa da suka kamata ana son ɗalibin ilimi ya zamanto yana da abin da ake kira abin dogaro da kai karka zamanto mai kwaɗayi mai miƙa hannu gun mutane su baka ka dogara da su sai sun sa riga su baka karka yi wannan don wannan ƙasƙanci ne a fagen karatun ko da irin abin da yawanci a ƙasar mu da wasu aka saba kenan malami ya zamanto ƙasƙantacce wulakantacce ba so a ga haske ba fagensa ba ne hasken nan matsala ne a gun wasu to Allah kiyashe mu da irin wannan to ɗalibin ilimi dole ka ainihin samu sana'a noma kiwo ɗalibci ka karantar a biya ka ai wahala ka sha ai tuka mota a takaice duk abin da kwabo da fataka da nai da kuma ta shigo alju yi shefi alkhairi ka je kwankwasa kofa yalla bai wallahi nazo wallahi na tara marayu to wace ka tara su yi kokari ka nemi na kai Allah kuma ka yassare mana gaba ɗaya ya rabbal alamin na shida kuma ba ana nufin ka zama mai girman ka ce kafi karfin a baka a karka yi haka tsakanin can da can girman kai daban girmama kai daban girman kai daban girmama kai daban girmama kai wannan dole ne girman kai kuma haramun ne sai ka zama to tsaka tsakin haka saboda ka in larura ta sa ka roƙa sai ka roƙa larura ce amma karka zamanto bini bini bini bini bini ta bakin al-imam al-jurjani yace walam aqdi haqq al-ilmi in kana kullama bada tama'un zil sulma ban martaba ilimi ba in duk lokacin da naga kayan kwadayi sai in tafi buhu ku ga musu malam yazo ana taro ba kira ka ba sai ka share wani ku ce malam yazo sai aka ce ku ce da malam an gayyace shi ne to ka girma ya zube dole ka tashi ka koma to Allah ya kiyashe mu to da muhimmin abu ne sannan na shida kuma tawadu'u ka zama mai kaskantar da kai tawadu'u na nufin a zuci kar ka sa ma kanka girman kai Allah ya ga haka kar kuma ka kaskanta sannan ka zamanto mai amana ba wanda zai ji shayin baka ajiyar kudinsa misali ko ajiyar gidansa ko 'ya'yansa misali ya san ba za ka ci amana ba to ɗaliban ilimi musan da wannan da kuma suturta asirin malamanku abu ne muhimmin gaske sannan ka zamanto mai yawan nafilfili abu ne muhimmi kwarai ɗalibin ilimi ya zama yana da wasu ɗabi'u na musamman misali kullum za ka same shi litinin alhamis yawan karatun ƙur'ani yawan istighfari harshensa ba yankewa gabarin kalmar shara wannan muhimmin abu ne kwarai da gaske sannan ka kiyaye me kake ci ka tabbatar halal ne ke shiga cikinka ba haram ba sannan ka zamanto mai kyakkyawar mu'amala da mutane sallama gare su yi musu uzuri haƙuri da halinsu kai ma ai haƙuri da kai dama haka rayuwa take gidanka kai haƙuri da iyalinka su yi haƙuri da kai dole ne in ka ce ba za ka yi haƙuri ba to ai kai hasara in ka kalli hatta harshenka kan datsa ma ainihin haƙorinka da hashe cizo sai ka ji babu daɗi so wannan sunna ce ta ubangiji ya zamanto kana da mu'amala mai kyau gurgudan hali in kai alkawari ka cika karka ci amana sannan kuma har wa yau na bakwai ka zamanto mai kira zuwa ga haɗin kan musulmi karka zamanto mai sha'awar a dinga rarraba ka dinga kira zuwa ga musulmi su haɗe domin cikin haɗo su ƙarfi yake cikin rarraba rauni yake na takwas abu ne muhimmi ga ɗalibin ilimi ya kware a yaren da yake kiran mutane a kansa misali ba za ka zo ka kira mu zuwa ga musulunci da yarenmu na hausa ko baka iya hausa mu ba sai zama da matsala ko kana cikin kanori baka iya yaren su ba ko fulatanci abu ne muhimmi mai da'awa ya zama yana da jari na kwarewa a yaren gidansa haka kuma yaren da ƙasa ta ɗauka a matsayin abin da kira official abu ne muhimmi awwalu ma yaji ga duk mai da'awa ya kware a wannan fannin in ba haka ba sai da ta kasance yar ƙauye ta zama localized abu ne muhimmi suna daga cikin ladubba na ɗalibin ilimi sun fi wajen guda talatin da malamai suka lasafta wannan gutsurowa ne kawai saboda yanayin lokaci na roƙo Allah tabaraka wata'ala ya amfanar da mu kan abin da muka ji tsokaci na a gurguje tsokaci na kan wato tsadar rayuwa ne muna roƙon Allah tabaraka ta'ala kowa cikin sallah mu sa wannan hali da muke ciki cikin addu'a Allah saukar da farashin kaya kuma mun gode wa Allah yunkurin karancin mai da da aka ji tsoro daga alama dai Allah ya aje mana wannan muna muna kyakkyawan zato haka to Allah ya tabbatar da alkhairi ga wannan ƙasa ta mu ya ƙara haɓaka arzikin Kano da Najeriya gaba ɗaya da sauran kasashen musulmi ya zauna da mu kuma lafiya dukkanin arziki Allah kai hannun musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allahumma allimna ilman nafi'a ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من عبادك المختارين الصالحين لديك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر بر والسلامة من كل إثم والعزم على الرشد يا رب العالمين والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واسترزقك فرزقته واسترحمك فرحمته وإلى دار السلام أدنيته وعن المنكرات بعدت يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون